amma ko inda yake bai samu sambatsan ba to aka ce ya sa rufin in rufin nasa ba ne tsada ba ne ya yanke shi sai yanke daga dunduniya wajen dunduniyar saman wato sai yanke yanzu sai yanke shi iyaka nan idan ba ne tsada ba ne idan ko ne tsada ne to sai ya bashi haka ba sai ya yanke sun ba saboda shari'a ta yi hani daga tozar ta dubiya ko to idan ya zama shi ne harma da harjin nan ya samu takalmi san ba zai wani yake ba ido so ba sai ya kasawa ya sa hushi to wannan ba ya yi shafa akan hukun ba ba ya yi shafa akan hukun ba a wannan halin saboda ya yi sa'o da sa hukun an hana shi daga sa hukun amma shi ya kutsa ya sa kaga fidiya ma ta lullufe mishi ko zai ba da fidiya saboda sa shi to kuma ba zai yi shafa a kansa ba in yi alwala dole sai ya shi ya wanke kafafun nasa ko da ya cika duk sauran sharuɗan da aka ambata guda takwas da suka gabata ko guda tara ma da ragowar ɗayan ma da zai zo ya zama shi ya cika su to duk da haka dai ba zai shafa a kansa ba.
Au bi safari Haka nan kuma kada ya zamo mai saƙo da tafiyarsa.
ka aqin Wato akwai wani hali wanda shi wannan aka samu tare da jin malamai. Shi ne wanda yake kwato hukun ne. Kwatar hukun ne sai ya zo ya sa to shi wannan ya halatta ya shafa a kai ko bai halatta ya shafa a kai ba to sai aka samu tarabbunin malamai na ƙarshe na masabar imam malik saboda malaman farko ba su wani nasi ba ba su wani bayani akan wannan matsalar ba kaga wannan yana cikin taraddudai guda shida wanda yake sun zo a cikin mutasar wanda suke da adami nassin mutakasimi na taraddudi ne na malaman ƙarshe saboda rashin nassin malaman farko to sai zama suka tare da shi a kan wasu cikin su suka ce ya halatta a yi shafa hukun ne ga kwatan tsaye sai ya daura shi to ya halatta ya shafa a kan sojan wasu wasu to suka ce o'o san san bai halatta ba wannan matsalar malaman karshe ne na masabar imam malik suka yi magana a kan malaman farko ba su yi magana a kai ba wato yana cikin wurare guda shida a cikin mutasar inda yake an samu tarabudin malaman karshe saboda rashin nassin malaman farko ko dan yana cewa bi taraddudi ila khilafil mutaakhirin fil naql aw li adami nassin mutaqaddimin to wannan na magana hukun nan shine na biyu a cikin guda shida in wanda yake li adami nassin mutaqaddimin na farko shine wa fi ja'al al-mukhalif al-muwafiqi kal mukhalifi nazaru na farkon littafin ma sai kuma wa fi hukmin musifa tara shudu sai kuma wa fi tibarin mulazama fi wakati salati aw mutlaqan tara shudu sai kuma wa fi radiga a can babin haji wa fi radiga tara shudu sai kuma wa fi zai ma a baka kin jina'i tara shudu shi na dai a babin haji to wa'annan guda biyar dai alawwani ne guda ɗayan asali ne wa fi jawazi bai iman aslama bi yarin tara shudu to wurare shi da kenan da yake an samu sarari to ɗaya daga cikin su ne wannan ɗin cewa a wato hukun da yake kwatarsa aka yi ya halatta aka daura shi a shafa a kansa ko ko bai halatta ba wasu suka ce a ya halatta ya shafa a kansa shafarsa a kansa ta isa masu saboda cewa zunubin nan na kwatan da ya ba wai ya hana ki ya amfani da abin ba tun da asali cewa abin da mutum ya kwata kaga dama akwai sabani tsakanin malamai sun tafi cewa abin da mutum ya kwata to gallarsa ta fice tun da biyan ma na sani tun da abin zai halaka za a ce ya biya to a ce galla ma karuwar da aka samu sai a ce ta fice wajen wasu malamai wasu ta ce a san san ba za a ce gallata su wace ko akwai sabani a cikin masaba da wajen masaba akwai sabani a wajen masaba ma ko
kala'aqi kamar wanda yake to ya wato ya zama kuma ba mai sako da tafiyarsa ba haka wasu malaman suka bayyana amma zancen da ya fi inganci a nan shine cewa tun da yake shi shafa suka huce abu ne wanda yake an wa mutum izini ko da a halin zaman gida ba sai lallai halin tafiya ba to ko da wannan tafiyar ta sa ta zunubi ce ya halatta ya shafa suka hukum abin da yake aka ce dalilin yin rangwamen a cikinsa tafiya to wannan da kai idan ta zama shari'a ba ta yarda da ita ba sai a ce wannan rangwamen ba a yi ba kamar misali shan azumi shan azumi kan mutum yana zaune a gida ya halatta ya sha azumi ba inda lafiyar salau amma idan a halin tafiya ne ai an masa izinin ko da lafiyar sannan wannan tafiyar za ta halatta masa ya ta azumi makarin da makarin mugun marira na ala safarin bai da tun nuna iyali ba sai ya rama daga baya ya halitta ko da lafiyar sannan in dai tafiyar sa ta cikakken rukun da aka shakanta ya sha azumin ya rama to wannan tafiyar da za a sha wannan azumin a cikinta sai wacce kake shari'a ta yi izini a cikinta amma wanda yake ya fita tafiyar da shari'a ba ta yarda ba to wannan ba ya sha azumin ba amma sauran abubuwa da aka ce ko da a halin zaman gida an masa izini ne to wannan idan ya tafiya a tafiyar da yake shari'a ba ta yi masa izini a ciki ba ya samu je ya amfani da wannan rubuta tun da tafiyar ba ta da tasiri a cikin wannan rubuta tafiyar tasa ba ta da tasiri a rubuta a hoci an masa rangwame ya shafa a kansa ko da a halin zaman gida to dan ya yi tafiya tafiyar da take shari'a ba ta yarda da ita ba sai a ce shikenan ya samu ya shafa a kansa eh wannan tafiyar tasa ba ta ba ta dauke masa ba wannan shine zance mu kutamali cewa wannan sharadin na goma ba babu shi saura sharuɗa tara kenan da suka saura wato a bisa lissafin su sharuɗa bakwai kenan saura sharuɗa bakwai wanda suka saura to kal'a'i kamar wanda yake mai gudun iyaye ɗa wanda yake ya gudu daga iyayensa bai saɓan iyayensa wal'adi to shi ma ba ya shafa bisa hofi ba to shi ne aka ce ba ba shi ne abin dogara da shi ba abin dogara da shi ya samu ya shafa bisa hofi wal'adi ka kun gudan jan bawa bawan da yake ya gudu daga masu shi to shi ma ba zai shafa rusa hukki ba to shi ma zance ne rarrauna wanda yake abin dogara da shi shine ya halatta gare shi ya shafa rusa hukun nasa tunda tafiyar tafiyar ce laifi a cikin ta kuma ba ta da tasiri a cikin shafa rusa hukun ko a halin zaman gida ne ya halatta ya shafa rusa hukun ko
fala yamsahu wahidun minhuma sai daga cikin su bai shafa
minhuma a daga daga cikin su biyun nan sai daga cikin su biyun nan bai halatta ya shafa ba الثامن na takwas ألا يكون مترجحا kada ya zamo mai yin roho muka rakiya mai yin roho da بلبسه sa hukun ya sa hukun ne dan kawai ya nuna ya isa to wanda yake ya sa hukun da wannan bai baya shafa masa hukun ba wanda yake ya sa hukun dan kawai ya nuna ya isa a'a ya zamo ya bukata ya zuwa sakin shi yasa wayansu malaman suka ce to kamar idan ya sa ne da daddare dan kawai ya bacci
kamar labisahu li wanda ya sa hukun dan ya bacci kawai أو نحوه ko abin da ya kama da wannan لا يمسه to shi عليه ma bai shafa a kansa ba to wasu suka ce mutlakan ko da yana jin tsoron kamar sauro za su je shi a gaba in bai sa hukun nan ba in ya sa hukun ba ya shafa a kansa ba domin sa shi za a hango kamar yana nuna takama ne cewa shi eh, ya fi karfin haka wasu suka ce a, ai illa cizon sauran nan ta isa illa idan ya zama ya sa shi dan illa to ya kare kafafunsa daga cizon sauro ko cizon wasu kwari نعم to wannan ya yi shafa a kansa cewa an bukatar da shi ne ai a wannan halin Na'am.
domin wato akwai sabanin fahimta ta malamai wala Allah ko saboda sabanin gurin ɗayan guraren su wa'yansu gurin su sauran baya cizon yadda zai zama illa shi yasa za su ce wanda yake ya sa shi dan kawai ya kare sauran ya yi ne dan takama wasu kuma suna ganin cewa ai a wajen su sauran yana cizon da yake ya isa illa نعم domin kaga wayan sauraron misali in mutum ya je kansa ya san cewa ai sauran zai iya hana shi bacci ko eh gaba daya sauran ma za ka iya hana shi bacci gaba daya kaga a sannan za a iya cewa ai ya bukata ne zuwa daura shi dan ya sa hukun ne ya samu yi bacci lafiya kada sauran ya hana shi bacci wannan dan ya tashi da ya zama sun da ya sa shi da daddaren yana da alwala to ya tashi da asuba ya alwala ya samu ya shafa kenan a kansa نعم to الحمد لله to alhamdulillah الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سميح to wannan fadakarwa ce إذا اجتمعت هذه الشروط idan wayannan sharuɗan guda goma suka taru wanda guda biyar an faɗa a cikin hukun da za a shafa shine mamsuli guda biyar kuma a cikin shi wanda zai shafar bisa hukki نعم جاز المسح yin shafar ya halatta نعم ولا يتوقف كل بوقت sanin wato sai zamo ya halatta a yi shafar sai zamo ya halatta a yi shafar kuma shafar fa ko da ga mace shafar hukki shafar hufi ko da mace ce ta sa hufi ya halatta ta shafa a kai ba ma mace wadda take mai lafiya ba ko da mace ce mai jinin istihara yadda ya kawo a motarsa walau mustaharatan ko da mace ce wadda take mai jinin istihara ta sa hufi to ya halatta dai ta shafa a kansa ba lalle sai an tube ba barin yin shafan ma bisa hufin sai ta yi ya zamo laifi kamar yadda ya gabata cewa da yawa daga malaman suna suna lissafa yadda da shafa bisa hukki daga aƙidar ahalus sunnati saboda shi'awa su sun tafi zuwa kore shi su shi'awa sun tafi zuwa kore shi amma shafa bisa hukki abu ne wanda yake an ruwaito shi ta fusa ku da yawa an ce sabon da suka ruwaito shi sun kai kamar guda ɗari kuma a cikin su duk akwai asharatu mubasharu na dinnan bil jannati mutum goma nan cikin sabon annabi wanda yake musu albishir da aljanna kowanne a cikin su ya ruwaito halaccin yin shafa bisa hofi ko dai cewa annabi ya ce a shafa bisa hofi ko cewa annabi ya yi shafa bisa hofi to ولا يتوقف بوقت shi yin shafa bisa hoki a masabar mutum imam malik radiyallahu ta'ala anhu ba a iyakance shi da wakati wato ko da zai sa hukun nan nasa ta fuska wadda aka yi masa izini ya zamo ya bar hukun a kafar tasa har wata guda kai ko da fiye da wata ne dai ya samu dai duk tsawon wannan mutum ya zamo alwalar da zai yi baya bai wanke kafa ba ya shafa bisa hukun ya ishe shi ya shafa bisa hukun duk daɗe wanda za a samu in dai ba wani abu bane wanda zai zamo ya wajabta cire hukun ya afu gare shi ya halatta mu haka yake a masabar mu sai imam malik wa'yansu masabokun kuma sun tafi zuwa cewa a shafa bisa hukun zuwa yini da dare ne ga wanda yake mazaunin gida wanda yake ba halin tafiya ba ya sa hoki ta fuska wadda aka yi masa izini to wannan ya samu ya shafa a kansa zuwa awa 24 wato yini da dare bayan nan wajibi ne in ya sake alwala ya cire hukun nan ya wanke kafa sannan kuma ya ci gaba da shafa bisa hukun ga wanda yake matafiyi kuwa ya shafa bisa hukun kwana uku kwana uku da dararen su wato yini uku da dararen su wanda a wasu masabobin amma mu a masaban mu la ta wakati bi wakati da fa bisa hukki ba a iyakance shi da wani wakati ko da duk dade wanda zai to ولا يلزمه نزع- نزعه cire shi bai lizince masa ya cire hukkin nan bai lizince masa ba illa إلا أن تحصل له جنابة illa an tasu da lahu janabatun sai ko idan janaba ce ta afku gare shi Na'am.
idan janaba ta afku gare shi to wannan wajibi ne ya cire shi saboda wankan janaba Na'am.
cire shi saboda wankan janaba wannan wajibi ne
أو يحصل أو يحصل فيه فرق كبير ko kuma keta babba ta afku a cikinsa ko keta babba ta afku a cikinsa wato ya kece gwargwadon sulusun kafa ko fiye da haka amma idan bai kai sulusun kafa ba to wannan ba lalle ba ne keta karama wadda yake bata kai sulusun kafa ba to wannan ba komi amma in ya kai sulusun kafa ko fiye da sulusun kafa to wannan wajibi ne ya cire shi نعم kuma idan aka cire idan misali a nan take aka ɗinke to ya samu ya sake wanke kafar tasa ya mai da hukun نعم ya sake shafa a kansa نعم da gaggawa in ya inda yana da alwala ya zamo da ke ta aku a jikin hukun alwalarsa tana nan alwalarsa ba ta warware ba amma hukun nasa ne ya kece gwagwaran sulusi ko fiye da sulusi to ya cire nan take aka ɗinke ya mayar da to ya samu ya wanke kafa tasa ya mai da hukun ya sake shafa bisa hukun wannan alwalar tasa tana nan amma idan an samu jinkiri to alwalar tasa ta ɓaci wannan wato sai ya sake alwalar نعم in an samu jinkiri kafin a tinke ya sake sa hukun koko daga kesawar ba gaggauta tudewa ba ya ci gaba da da bai- da barinsa a kafar tasa ko tafiya yake ko kuma a waje ɗaya yake bai gaggauta cire shi ba sai daga baya ya cire to wannan sa- shafa a wannan halin shafa masa hukun ta ɓaci yana cire shi wajibi ne sai ya wanke kafar tasa نعم sai ya wanke kafar tasa نعم to أو ينزع قدمه قدمه ko kuma ya cire kadamahu kafarsa نعم sai ko idan ya cire kafarsa أو أكسرها إلى ساق gaba ɗayanta aw aksara ko ko ya cire mafi yawanta ila sakin zuwa makangamar hukun ko da bai gama fito da ita waje ba ba ya zama ya cire mafi yawanta ya kawo makangamar hukun ya cire ta ta kawo makangamar hukun ko duka ko kuma mafi yawanta wato ko da hukun nasa mai tsawo ne mai tsawo ne ya zamo amma ya cire kafar tasa inda yake nan ne mahallin yin alwalar ya jawo ta har ta kawo ko mafi yawan ya kawo mai jangamar hukun ya kawo mai jangamar hukun to a sannan shafar ta sabu ta hukun ta baki idan ya mai da kafar tasa sai ya sai wato ya kafin ya mai da kafar tasa sai ya wanke ta ko da yana da alwala wajibi ne ya wanke ta in ko bai da alwala in ya sake alwala wajibi ne sai ya wanke kafar sannan ya sa hukun a ciki wato duk daga waɗannan maganar za a fahimci abubuwan da suke bata alwala a shafa bisa hukun shine wato janaba ko kekewa ko cire kafa ko cire kafa kuma ko da kafa ɗaya ya cire to shafa dai bisa ɗaya kafa ta ɓaci ko da kafa ɗaya ya cire ko mafi yawan kafa ɗaya amma ɗaya kafa tana cikin hukun to duk da haka dai shafa bisa wancan kafar wanda yake da cire ta ba ita ma dai ta ɓaci ita ma ta ɓaci ba a ce ai tunda wannan ce kawai ya cire ba wancan ai ba komai shafa kanta dai ya ɓaci ko da ta hagun ya fara cirewa to shafa kan ta dama ta baki ko da lokacin da yake ce nan za a gyara shi ya ka ta gurkin ce aka to aka gyara wato wajibi ne sai ya wanke har ta daman da ta daman da ta hagun din sannan ya mai da su sannan ya mai da su amma ba ya ce zai wanke ta hagun din kawai ba ba ya ce zai wanke ta hagun din ba tunda an ce sharadin sa shi sharadin a sa shi a shafa a kansa cikar tsarki idan ya zamo wani abu daga cikinsa an sa shi kafin cikar tsarkin bai halatta a shafa ba to kaga a wannan hali dan cewa ai kafarsa ta dama tana ciki ba abin da ya afu a kai amma kuma yanzu gashi ya ya bukatu zuwa wanke kafar tasa ta hagu ai kaga tsarkin nasu bai cika ba kenan alwalar tasa bata gama cika ba kenan ko yanzu shi shi yasa sharadi sai ya cire ita kanta ta dama kuma in ya cire ta ai dole sai ya wanke ta kenan ko sai ya wanke sannan ya mai da hofai in ya zama yana da alwala sai ya mai da hofin ba tare da ya sake alwala ba to wasifatul mafhi sifar shafa ala mustahabbatu wacce yake ita aka so an yaba a asabi a yadda hilyu muna ba wai lalle wannan sifar da za a ambata ita ce dole ba ba ita ce dole sai an yi ta sannan za a yi shafa bisa wufi ba duk yadda ya shafa ya isa masa illa iyaka wannan wanda za a ambata ita ce aka fi so ita ce aka fi so an yara shi ne ya tsora a sabi a yadda hilyu muna yatsun hannunsa na dama ala a tsarafi a sabi a rajilihi ya bisa gefen yatsun kafarsa min zahiri kadamihi daga saman kafarsa al-yumna ta dama waya ba ya da huliyar ya sanya hannunsa na hagu kuma min ta hata a karafihi min ta hata a karafi a sabihi daga karkashin gefen yatsunsa gefen yatsunsa ya tabbatar ya rufe gefen yatsun ba abin da ya fito waje min ba din min ba din hofi daga kasan hukunsa daga kasan hukunsa
ويمرهما يسودر ده هنا الناس يدود سو إلى الكعبين zuwa idan sau shi kenan kuma karahiya ne ya ce wajen shafan nan sai ya tsaya fin inda yake kwari inda yake kwari in ya taho da hannun nasa hannun nasa ba zai ba an yace masa ya ce sai tsaya bibiyar su dole shi sai ya taba wajen karahiya ne ya aikata karahiya saboda ita shafa musa hufi a baginawa ce wato mabniya ce bisa tahdidi shafa bisa hufi mabniya ce bisa tahdidi in yace zan za bibiya ya ba tahdidin kenan an yana ta ne bisa a sauƙaƙa to wanda yace duk inda yake kwari a jikin hufin nasa sai ya bi shi da shafa ai ya tsananta ya wanke kafan man ya wanke kafan man gaba ɗaya ya huta
wa yaf'alu bil yusra kadhalika wa yaf'ala ya aikata
باليسرى da hannunsa na hagu كذلك على أحد قولين kamar haka wato ita ma kafar hagu idan ya zo idan ya zo shafarta to sai ya ɗora hannun dama a sama hannun hagu kuwa daga ƙasa kenan ya zamo hannun dama shi ne a sama hannun hagu a ƙasa a ƙasar hagun din ma ala ahadin kaulaini bisa tsaye ɗaya daga cikin zantuka biyu almashhuraini wanda kowanne a cikin su mashhuri ne a masara yadda can abu sassa da ke cewa wa halil yusra kazalika ita ma kafa ta hagu idan ya zo shafarta sai ya tsora hannunta a samanta wato sai ya tsora hannun hagu daga sama ta dama a ƙasa saboda kowa a gidansa sarki ne malamai suna cewa kowa a gidansa ai sarki ne to tun da yake kafa hagun ke zai shafa sai ya dora hannun hagun daga sama tun da a hagun din ne awil yumna fauka ha ko ko sai ya dora hannun dama a sama na hagun a kasa saboda babba duk inda ya je babba ne babba duk inda ya je babba ne to ahin to kawi lan wato basau biyu wato an ruwaito duka ce na wato ni ya so ya dora hagun din ya so ya dora wato to dama kowanne an ruwaito a masaba alhamdulillah alhamdulillah kuma na'am haka eh kwarai kuwa kwarai kuwa ai idan dai sharuɗan sun cika ai shi kenan sannan idan sharuɗan sun cika ai shi kenan ya halatta a shafa a kansa ko yaushe kuma wato a shafa bisa huci shafar saman nan shafar saman nan ita ce wajiba a zance mafi bayyana a masabar imam malik wato shi ya sa shafa a ƙasa shafan ƙasan kuwa mustahabbi shi ya sa idan ya bar shafa bisa huci bisa saman hukun to zai sake sallah har abada ya zama ƙasan ya shafa ya sallah haka bai shafi saman ba ko wannan zai sake sallah har abada amma da ashe zai shafi saman bai shafi kasan ba to wannan an so ya sake sallah a wakati wato sallar sa tayi a ce shafa bisa saman shi ne wajibi shafa kasan wannan mustahabi ne kenan ko sunna ne ko a mustahabi ne wata ruwaya ko ko sunna ce ma wata ruwaya
shi wannan ne dogon hadin ne a iyaka ina sannan a iyaka inda aka ce a wanke iyaka nan ake shafa iyaka nan ake shi ya zamo fata ne kuma ya zamo an dukan fatan nan ba wai kan farata kawai a kai ba to duk ya halatta ya aika fa a kai ko a buga wannan ruwa to wannan fasali ne alhaidu abinda ake nufi da haira huwa damul khariju li nafsihi wato asalin kalma hairu daga haral wadi ne wato waje ya kwarara da ruwa hara ya hero ya farara hairo asalinsa ma'anarsa farara to kuma sai zama ana sakinsa bisa jinin haira kuma wato hairo ya fi wato hairo mutulaki ne jijjini inda wanda ya dace da wannan ta'arifin ne to za a yi kiransa hairo amma hairatu sai haira wadda take cikakkiya wato sai hairar da yake tazo kafin ita an samu tsarki cikakke akalla kwanukan tsarki kwana goma sha biyar kuma bayan ta an samu kwana goma sha biyar ba tabbata ga jini ba wannan ita ake kiranta a hairatu amma hairu kawai wato dukkan jini wanda zai zo wanda yake ya dace ko da kamar ya zo mata yanzu ya ɗauke kuma gobe ya sake dawowa wato duk wannan hairu ne amma ba za a kira shi hairatu ba hairatu cikakkiyar haira yanda mai alfiya ake cewa وفعلت لمرة كجلسة وفعلت لهيئة كمرة فهو فعلت yana zuwa don nuna marra ɗaya sau ɗaya to shi yasa ba a cikin hairatu sai kan haira da take cikakkiya ma'anar cika haira ya zamo akalla kafin ita an samu kwana goma sha biyar bayan ita kuma kafin wani jinin ya sake zuwa an samu kwana goma sha biyar to wannan shi ake kira hairatu amma hairu yanda ya zo a iya kiransa hairu in dai wanda yake ba na cuta ba ne ba kuma na jinin biki ba to alhairu jinin da ake kira jinin haira huwa damul khariju huwa damu shine jini shine jini alhariju bi nafsi wanda yake fa ya fita da kansa ya fito da kansa wato wannan itirazi ne daga wanda yake aka fidda shi kamar ta sha magani don ya fita to wannan bai dace da wannan ta'arifin ba illa iyaka wato wasu malaman sun yi tawakkufi a kansa abu abdullahi manufi malamin mai muhutasar malamin shehu khalil wanda ya muhutasar an tambaye shi idan mace ta sha jini ba ta sha magani don haira ta zo mata me hukuncinta sai ya tawakkufi a kai bai ba da amsa ba yace shi dai bai ga cikakken nasi akan wannan matsalar daga malaman da suka gabata ba yace ba nasi a ciki amma kuma almajirinsa shi sai ya zaɓi cewa to kamar irin wannan ta sha magani don haira ta zo mata ba a wakacinta ba amma idan a wakacinta ne ta sha don ta zo mata wato da ta saba koyaushe koyaushe matsala bayan kwana ashirin tana yin jini to amma wannan kwana ashirin din da ta zo sai zama bata ga jinin ba to saboda tsoron ka abin ya zama mata ko rashin lafiya sai ta sha magani don hairar ta zo mata to wannan sai a ɗauka cewa hairar ce saboda wakacinta ne na al'ada wakacinta ne na al'ada ba za a ɗauka cewa don ta sha magani hairar ta zo ta ta da ita ne ba amma idan ya zamo ba wakacinta ba ne ko ko ita shekarunta ba su kai ta fara jinin hairar ba matsala ya zamo kamar duk sa'o'inta ko yaran gidansu gaba ɗaya kowace sai ta kai shekara goma sha bakwai matsalar take fara jinin haira amma ita daga yadda shekara goma sha biyar sai ta fara shan magani don jinin haira ya zo mata to yace irin wannan in ya zamo kamar haka ne masana ko kuwa daman ta fara yin jinin haira to amma koyaushe sai ta kwan ishirin da takwas sannan hairar ta take zuwa to amma wannan tana kwana ishirin kawai sai ta sha magani don hairar ta zo mata to irin wannan yace shi kenan ihtiyadan halin da jinin nan ya zo mata ko da yake ita ta jawo shi amma ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba domin da yawa za a lissafa jinin haira ne amma kuma daga baya sallah da mai jinin haira ba ta ramawa to za ta rama ta ita za ta rama wannan hatta sallah da mai jinin haira ba ta ramawa kaga wanda yake kallon haira ta zo mata ai ba a cewa ta rama sallah ko azumi ne kawai take ramawa to amma ita wannan da yake jawowa ta hatta sallah sai a ce sai ta rama ihtiyada saboda me saboda me yiwa ba haira bace maganin da ta sha ne yake fitowa yake fito mata kamar jinin haira cewa to sai ta rama a wa'yan suku suka ce a an ce a ɗauka haira ce kawai ta zo mata sallah da ta tsere mata a wannan halin ba za ta rama ba sai dai azumi sai dai azumi wajen waɗansu malaman amma inda yake mace ta sha magani wato tana cikin haira sai ta sha magani don hairar ta ɗauke to wannan in hairar ta ɗauke shi kenan sai ke wanka kuma duk abin da mai tsarki za ta yi za ta yi za a lissafa mata illa iyaka ta yi laifi ta yi laifi da shan maganin wasu malaman da yawa a masara sun ce abin da ta yi in ya zamo ya tsaya kan jinin haira kawai ba zai cutar da ita a jikinta ba ba kuma zai saboda wani abu game da haihuwarta ba wato ba zai saboda ɗaukewar haihuwa daga gare ta ba to ta aikata karahiya amma in ya zamo zai cutar da ita a jikinta kuwa ko ko zai saboda yankewar haihuwarta to ya zamo haramin kenan amma dai wato halin da ta aikata abin jinin ya ɗauke mata hukuncin ta hukuncin wadda take cikin sarki ko da yake ita ta sabauta to yin koholi man ta hamilu daga gaban wanda take yin a wato hai take ta isa ta ta ciki wanda yake ta isa ta ciki adatan ga al'ada wato a masabar imam malik wannan yana sassabawa da sassabawa kasashe da kuma jinsunan mutane akan samu mace akan samu guri wanda matan wajen wata matan tana a shekara tara ko goma sai ta iya yin ciki wani wajen kuma sai mace ta kai sha biyar ma ba za ta yi ciki ba to shi yasa masabar imam malik ta ce wannan ana duban waje ne da kuma a yanda a ta'o'inta da 'yan uwanta ciki idan a 'yan uwanta an samu wanda mafi yawa suna yin ciki galiban kamar 'yan shekara goma sha uku sai a ɗauka a wajen wanda duk take ta kai shekara goma sha uku ta isa kai ciki to idan ita wannan jini ya zo mata sai a ɗauka jinin haira ne amma da masalan sun saba a wajen sai yarinya ta kai sha hudu masalan sannan take ciki ba a taba ganin wanda yake ta yi ciki kafin sha hudu ba to idan wannan tana ai shekara tara sai jini ya fara zo mata to wannan sai a ɗauka cewa cuta ne tunda an ce min kubuli man tahmilu adata daga gaban wanda take yin ciki ga al'ada wato can da aka ce huwa damu sai kowane jini ya shiga jinin haƙo ma ya shiga sahihin da aka ce alhari bi nafsi saboda jinin haƙo ma ai da kansa yake fitowa amma jinin da yake miki aka yi sai ya zamo ya fita tunda wannan mikin ne yasa ya fito ko amma haƙo kaga ai mafi yawa ba wai sai lalle wani abu ya bigi hanci ba ko galiban ma ba wani abu bane yake bugun hanci haƙan yake zuwa to sai ya zamo duk ya shiga amma da aka ce ne ku bil man tahlilu daga ban wadda take yin ciki adatan ga al'ada to sai haƙo ya fita sai haƙo ya fita kuma da aka wato in aka ce banda da jinin jiki to sai jinin jikin kuma ya fita banda kuma wanda yake ya haura kwana goma sha biyar to sai na istihara na rashin lafiya ya fita ya zama sai na haira kenan kawai aka bari sai jinin haira kenan kawai aka bari to في مدة خمسة عشر يوما a muddar kwana goma sha biyar a muddar kwana goma sha biyar wato jinin haira kada ya haura kwana goma sha biyar a masaurin ma malik radiyallahu ta'ala anhu da mafi yawan masabobin malamai mafi yawan kwanukan jinin haira kwana goma sha biyar sai ko ga wadda take mai ciki so
فدونها ko ƙasa da kwana goma sha biyar إلى ساعة